والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن جوز الأجواس قطب الأقراب فريد داري على الإدلاج هاتم الحتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتادي بنزرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان ريد إشرين دبير أبجيوم نبيونا جواهر المعاني منا حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم حديث القدسي wanda shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake tafsirin ga yadda abin yake a kowane muhalli bi ma'ana la yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil khair hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntuhu idza ahbabtuhu kuntuhu bi ma'ana in idza ahbabtu idza ahbabtu al-abd idan Allah ya so bawa bawa ya so Allah kuntuhu kawai haka ne ma'ana kuntu sam'uhu wa basaruhu wa yaduhu wa lisanuhu ko to wannan haka ne zai zamo duk shine wannan yaduhu rajlahu lisanuhu to duk zai zamo kuma za ka gane daga yanayin yadda Allah zai zamo ya siffantu da siffanka ko ka siffantu da wani ɗabi'arsa wanda kai kanka ka san cewa babu wani abin da ba wani abin da yake iya yiwa daga zaran ka zamo na Allah Allah ya zamo naka shine da ka ga abu biyu ne Allah yana zama kai ka zamo shi Allahu waliyul ladina amanu ya kharjuhum min az-zulumati ila an-nur ko haka ne ya kharjuhum min az-zulumati ila an-nur Allah waliyul ladina amanu ya kharjuhum min na'am min az-zulumati ila an-nur yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur sannan ala inna awliya Allah kaga la khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga abu biyu ne Allahu waliyu ala inna awliya'a Allah kowa ya yi tadakuli bai kowa ya shiga in kai zan yi maka shikenan duk ko ina ya nuna Allahu waliyul ladina amanu ala ala kaga tafsiri ne inna awliya a Allah kaga ne to wannan shiga din shine wannan hadisin eh ka zamo na Allah Allah ya zamo naka kai ka zaɓi Allah Allah ya zaɓe ka shi kenan to wayannan su ne abin da ake nufi wato kuntuhu kenan wala in sa'altuhu to wannan shine babu taqarrubun wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma mimma taratuhu wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in Allah bai taba sa wani bawa ya samu kusanci da ni ba fiye da sai dokan da na samar yana bi shi ne mai maftaratu alai ban ce ka yi sadaka ba bayan zakka yana kanka in ka yi to ganin damanka ne kuma ka yi sadaka wannan shi zai ƙara kyautata danƙon zumunci na da kai ban ce ka yi sallah ba nafila ba ga farilla a kanka ban ce ka yi azumi ba ga wanda yake kanka duk komi haka ne na Allah wala ya zalu abdi ta karabu ilayya bin nawafil hayy to bayan farilla ka riga ka tsaya da wannan to wala ya zalu abdi bawa na bai gushe ba ya taqarrabu ilayya bin nawafil hayri yana neman kusanci da ni bin nawafil hayri da nafil filolin alkhairi hatta uhibbahu sai in so shi to so din wannan anan ne kayan aikin suke fa iza ahbabtuhu daga naso shi kuntu sam'uhu wa basaruhu wa rijl wa yaduhu wa rijluhu wa lisanuhu duk za ba ka kai ne to nan wala inista azani idan ya nemi tsari na lau izan nahu zan zan tsare shi li'annahu domin shi لما وصل إلى غاية القرب من ربه شباوة كنا لأنه لمير الناشم domin shi bawa lama wasala ila gayatul qurbi min rabbih lokacin da ya samu kusanta zuwa ga gayatul qurbi wato isa matuƙa na kusanci min rabbi daga ubangijinsa kana mujaban to zai zamo Allah yana amsa masa komai da komai fi jami'i maqasidihi duk abin da yake bukata Allah ka amsa mana eh in ista'aza billahi idan ya nemi tsarin Allah min shay'in daga wani abu khafa minhu yake tsoron sa a azahu zai kiyaye shi wa in sa'ala min Allah shay'an idan ya nemi wani abu na tsari a wajen Allah aradahu da yake neman Allah a adahu lahu Allah zai bashi a ɗahu lahu Allah zai ba shi fi hinin a lokacin kaga shine siffar rubba ash'asa akbara lau a ƙasama alal maula a barra da yawa za ka ga mutum ƙura-ƙura ash'asa mugubarran kuma lau a barra alal maula da zai yi rantsuwa Allah yanzu zai yi ruwa Allah ba zai karya rantsuwan ba zai yi masa saboda ya kai kujera a wajen Allah na soyayya ne soyayyarsa ta kai shi wajen Allah haka ya so Allah Allah ya so shi to Allah kai mana haka akwai akwai iktisaban akwai kuma inayatan akwai iktisabi akwai inaya shi ma wannan iktisabi akwai abubuwan da kake da tsorori akwai kuma wanda kawai Allah ne yake yin haka kawai jefa ka a cikin kai ma shiga karabka eh kyauta ne aikin kan kai baka san kai wani aiki ba amma an gyara halayen kan an yi maka fenti amma komai ya komai an jefa ka ciki kawai sai dai ka dauka eh duk ana yi amma akwai ciguminka wanda yawan yin aikin shine wani yawan aiki yana sa da ƙoƙari shine wallazi na jahadu fina lanna hadiyar na musubulana wa annan lalama almuhusina kana cikin zubin amma fa sai ka sai ka ji jiki sai ka san kayi wani kuma ba yana cikin zubin Allah kawai zai ɗauke shi kawai jefa shi kawai za ga kana taɓa abu yayi kana taɓa abu yayi babu wani abu amma wani sai ya ji jiki shine nazari da daruri eh Allah ka taimake mu wa hakaza summa hadha alqurbu to wannan kusancin allazi tamat alaihi alda'ifa wanda in aka ce ɗa'ifa sufaye ake nufi a nan wanda ɗa'ifa suka haɗu a kai almusirihun bihi wanda suka bayyana cewa shi ake kira ƙurbu firkita wasu sunnati in aka ce a ƙur'ani ne wa hadisi mazalla fi gairi ma mawdi'in wanda suka faɗa ba guri ɗaya ba laisa wa qurrul musafati ba na nufin kusa na nisa ba na musafa na tafiya a'a wala qurbul wasali a ittisali ba kuma kusa na saduwa ba ba irin wannan ba wa yana ma huwa qurbun nisbati faqat kusanci ba wai kayi kusa da Allah man taqarraba ilayya da Allah yana nesa da kai ne shine ma'anar sufaye shine da'ifan da ake magana to wanda ya zo nan gurin in bai gane maganan wa'annan malaman guda uku nan ba to ba abin da zai fahimta domin man taƙarraba ilayya shibran taƙarrabtu ilayhi ba'an kusancin kusancin to wayin atani kaga su mu ce wahabiyawa a yadda duk suka ɗauki abubuwan su sun ɗauke shi babu ba halin a yi wani abu sunan abin mai in an ce kawai Allah ya kusanci mutum to ya ce shi ma ya kusance ka to yawa to su sufai suna da tanazuli suna da maji'i suna da bahaku suna da ajabu wanda ajiba rabbuna ubangiji ya yi mamaki zahika rabbuna ubangiji ya yi dariya to su a ka'idan wahabiyawa kawai sai a cewa ya yi dariya ya yi mamaki wannan sai ce ai shi faɗa to tun da shi faɗa babu canji to mu kuma a sufanci sai zama akwai tawili adabi ladabu ne tawilin adabu ne su kuma suka ce babu hali wasu bane na hali aidin sai Allah ya gina sama da hannunsa su kuma ya ce bi kudratihi sufai to sai suka ce a babu wannan tawilin kawowa aka yi to tunda babu kawowa aka yi ya zama wani magana kenan to akwai mu a cikin namu magana ne amma na ladabi ladabi ne domin Allah laisa ka mislihi shay'un babu abin da yake kama da Allah saboda haka in ka kwatanta hannu to abinda hannun abinda zai baka hannu irin naka shine zai baka kawai tun da shi ka sani kafa irin naka kusanci irin na kazo kusanci irin na mu'amala to wannan ya suka ce a'a laisa qurbul musafati walal iltisali wa inna ma huwa qurbun nisbati nisba ne nisba ne ba na Allah ya taso ya zo ko ka tashi ka je wajen Allah a ba wannan ake ne ba a qurbun nisbati ne fakat fa innal abda shi bawa wa ba awwalan fi gayatil ba'udi an sa shi ne a farko cikin nisa min nisbatul hadaratul ilahiyya daga hadarin ilahiyya fa inna nisbatul hadaratul ilahiyya ita kuma nan nisba na hadarin ilahiyya taktabi Allah wujuda li shay'in ma Allah ta sani ta hukunta babu wani abin da za a same shi ba Allah ba kaga in ka koma kusancin kenan na nasba ba na ittisali ba ba na musafa ba in aka ce musafa daga wani guri aka taso in aka ce na saduwa ana gamawa to amma aka ce na nisba to nisbatun din ita ce za ta fi baka daidai ta zauna a gurin da ya dace na nisba na dangantaka yawa dangantaka yawa to shine to idan ka zo ka duba ai an ce la ilaha illallah a fahimci abin ɗaiɗai la ilaha babu wani abin bauta shine ilahu illallah sai Allah to la ilaha kaga la ilaha babu komai illallah sai Allah na fayu is ne la mawjuda ka gani la mawjuda la ma'abuda duk suna zuwa daya la ilaha ai Allah da ake nufi la ilaha la ma'abuda illallah wanda suka dauke shi iyanan shine wahabiyawa la ilaha to la mawjuda babu wani samanni illallah sai Allah ba shine ala kulli shay'in ma khalallaha batilun kulli shay'in ala kuji kulli shay'in kowane abu ma khalallaha in dai ba Allah bane batilun babu shi wa kullu na'imin dukkan wata ni'ima la mahalata za'ilun za ta gushe to tana kuwa za ta gushe babu babu abin kenan kaga kullu shay'in kull kullu shay'in halikun illa ka gani to kaga Allahu kul ka faɗi Allahu shine sabiti wa zarul wujuda in kunta murtadan bulugu kamali in kana son ka tafi ka sadu da abin da ake neman saduwa to kaga ai ashe qulillaha ka faɗi Allahu shine ainul muradi summa zarhum fi hawlihim yal'abuna kaga Allahu Allahu shine sabiti komi babu to shine anan ne wahabiyawa da 'yan iskan almajiran ɗariƙa wanda ba su fahimci menene komai bai su ce ai komi Allah ne in suna faɗan hakan nan komi Allah ne komi Allah ne ta sai suna faɗan abin da izgilanci da wani abu kuma babu abin da Allah ba haka Allah ya yi babu wani abin da yake samanni duk wani abu babu shi Allah shine kawai samanni shine nisbatul hadarati al-ilahiyya taktabi tana hukunta Allah wujudan li shay'in ma Allah babu wani abin da yake tare da Allah Allah shi kadai ne to tunda Allah shi kadai ne to akwai wani kenan saboda haka babu to shikenan to siffan da ka gani tare da Allah siffan da ka gani tare da Allah Allah ya nuna maka Allah ne a cikin ƙurbin nisbati nisba ne ɗabi'a ce ta nisba ta danganta ka gani mu kaga a hausa muna cewa la ilaha illallah babu sarki sai Allah babu sarki haka muke faɗa dama ba haka ne in ka bar shi a iya nan kawai to iya fahimtar ka ne kuma ya yi daidai da hakan babu sarki sai Allah kuma ga sarakuna menene ai abu guda biyu ne uku ne as-safaru ba'idan tace tana da nisa wala hamalu saƙalin kayan kuma yana da nauyi wala hakimu rabbun Allah kuma shine mai hukunci as-safaru ba'id wal hamalu saqil wal hakimu rabbun tafiya tana da nisa kayan kuma da ka ɗauka yana da nauyi sannan kuma ubangiji shi ne mai hukunci tattaro abubuwan shi sa gane tauhidi kai kanka ka gane tauhidi kowa in aka shigar da shi cikin tauhidin tauhidin in aka tafi sai ka ji ya ne mai ɓaci saboda ya gane ka kore siwa ka kore gairi ka kore gairiyat a nan ne za gane duk ka ji jikunanmu hadara ne duk jikin mutum hadara ne hadara ne nan an cusa wani abu an ajiye nan wayarin ne nan wayarin ne duk wayarin da yake kawo wuta a gidan nan akwai gurin da aka tara shi to nan shi ne wannan kullun nan nan eh an kada kai shi ya baje to komai ya watse har kwakwalwa ba za ka iya daukan komai ba kowane abu yana da hadara join ne yake zuwa wannan da wannan sai a taru anan wannan da wannan sai a taru anan to haka in aka zo kuma sai a kira shi da sunan wannan sai a kira shi da suna wannan a kira shi da suna kaza wannan a kira haka abubuwan suke haka abubuwan suke to mafiya yawa Allah huwa alladhi an daga kullu shay'in yanzu ga magana ya fito daga jikinmu wa yake magana kuma nassi ne Allah huwa alladhi an daga kullu shay'in kowane abu da yake magana ba shi yake magana ba Allah ne nisba ne abin da za ka ɗauka sai ka ɗauke shi a gida bakwai alƙudratu wal iradatu wal sam'u wal basaru wal kalamu wa annahu ta'ala hayyun haka ne sai ne alƙudratu wal iradatu wal sam'u wal basaru wal kalamu wa mutakallimin ko wahayyu wayannan siffofi gabaki daya a cikin wa Allah ya sa to me nisba yanzu kayan ka zo ina makaranta sai ka zo ƙudura ce sannan irada ta sa gashi da ka yi ƙajiran nomari na me kake nema ilmu sannan kana raye sannan kana ji sannan kana gani wani nisba ne wanda Allah yi wa ɗan adam aka ɗauko alaman nisbatun aka jawo shi da shi duk wannan sifar akwai wani pagan da baya jiki to irin wayannan abubuwan to ba hayaniya ne ilimi ba ba hayaniya ba ne in ka tsaya ka natsu to za ka gane duk duniya hayal ne an ɗora maka siffofi ne kawai don ka kyautata ka tsayar da siffan in ka kasa ka zo yawon banza ka koma a banza don baka gane menene Allah yake nufi da kai ba ka zo an yi tsallar tsiya an koma Allah yake yi to wannan su ne abin da ake nufi wallahu alam wala hukuma li gairin lahi ba wani hukunci li gairin lahi ga wani Allah ta'ala ka gani ko kaga ai la wujudan li shay'in babu wani abin da yake samanni ma Allah tare da Allah Allah ɗaya ne a ko ina wala hukuma li gairin lahi babu wani hukunci ga wani Allah wala iltifatan li gairin lahi ba a waiwaye wa wani Allah wala ta'awilan ala gairin lahi babu wani tawili wahadaha kadaituwanta Allah ya kuna fi kalbil muqarrab illallah ka kadaita abun shine Allah ya kuna fi kalbil muqarrab kar wani abu ya kasance cikin zuciyan wanda yake kusantarwa illallah la gairu karka karka ga wani abu ka samu kusancin da shi in ba Allah ba wal abdu shi bawa wada'un fi wad'i al-awwali an sauko shi ne cikin kashin farko haisu haraja bin badan ummihi tun da waye fito daga cikin mahaifiyarsa yake musun akwai wani ya gane a can to me yasa in ya zo nan ba zai gane ba saboda komi a can tangaran ne ba ne nan duniya ne aka fito aka haɗu garari ai kowa a can ya san Allah ɗaya ne Aha. to kaga wannan ai wannan shine irali wannan bijiran da aka zo maka shine kullu mauludin yuladu ala fitratil islami duk wanda ya zo daga cikin mahaifinsa wazo la awali ya san Allah ɗaya ne ba wanda yake musun haka saboda haka bai da zunubi ko ɗaya daga ya fito duniyan ne a nan ne za fara waye su a faƙa min gaibati daga shine a nan ya yi wallazina amanu aminu ya yi wallazina amanu aminu ya wanda kuka yi imani ku ƙarin imani amanu aminu ya wanda kuka yi imani ku ƙarin imani to abin da ake so shine anan ka gane menene abin da sufaye suke cewa ana haihuwar mutum sau biyu ne haihuwanka da aka yi sai a sake haihuwanka kuma shine sufanci sai ka gane shine wasbir nafsaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wasbir nafsaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bilguduyi wal asali wala takun min algafilin to wannan gafalan shine haihuwa wannan auradin da ka dinga karantawa shine duk lokacin da ka zo ka ce kana son ka fara karanta tsarika to ka fara tashi daga genge ɗin bacci kenan ka farka ka farka an jawo ka ana son ka to wannan fahimtar ka da wannan to ba za ka zama gafili ba kuma ka faɗaka da kai ba kai ba ne ya kai har ka gane cewa ya kamata ka dawo wannan gidan to an faɗo daga bacci kenan wala ta kun min algafili na ai gafala shine mutum ya zama da'iman kawai gashi nan duniyar ce a gabansa ba tunanin Allah. To wannan kuwa kaga wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jari min al-qawli bil guluyi wal asali likai la takuna min al-ghafilin ne dan kar ka zama daga cikin rabkananu ne to in baka zama daga cikin rabkananu ba kuma an samu ainul muradi bi ma'ana ka farka daga jangedin bacci ka tashi kenan ka farka Allah ce mai kenan ko fi gayatul buudi anallahi da yana nesa tsakaninsa da Allah likauni mashgulan bi huzuzihi wa shahawatihi ko ba haka bane yana nesa daga cikin dukkan abubuwansa likauni saboda kasancewansa mashgulan ya shagala bi huzuzihi yaya nawa ne kayan nan in an samu kaza nawa za a sayar yaya riban mota in aka zo da ita kaza mata kaza wannan kaza ya'ya kaza duk hajjinsa ya koma maganar duniya wanda ba dan shi ba shi ya ba yi shi dan shi ba yana da gaskin ɗarfu ne amma ya sa hankalinsa saboda ai zuyina linnasi bi sha'ati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal hayl musawwamati wal an'ami wal harsi zalika to wannan shi ne to abin da ke galan duk dan adam wa'annan ne ko mulki ko kuɗi ko mata ko ‘ya'ya ko saboda haka tsara gafilun ya rafkana ya rafkana to ina za a dawo da shi ya zama ba rafkanan ne ba a mai da shi wajen Allah ya gane kai ina yaushe zan iya yin sallah kai kenan kaman allon masallaci ko kaman tabarman masallaci ko ina aka kira kana masallaci kaza kaza kaza kaza a shi ma wanda kake ganin ba yaudara ba ne ya san abin da yake yi shine amfanuwa amma in aka zama zaman masu zaman masallacin da hira ne aikinsu ba wurji ba komai babu talƙini irin zaman izala wani ai damuwa ne an zauna ga su dattijai a fuska amma babu mai carbi a hannu da zai kira Allah ba kuma karatun ƙur'ani suke yi ba sai dai a zauna a bakin masallaci ana hira duk abin da aka hana yi a dandali shine in ka wuce da carbi a yi a ce kun ga irinsu wanda algibatu a shaddu minas zina yi da mutum ya fi zina tsanani kuma a cikin masallaci to wayannan abubuwan duk in ka duba za ka ga tarkace ne tarkace ne sallan sun ba su ma iya shi ba tukunna to sallan shi kansa zai iya warware nauyin da suka ɗauko? kaga ashe abin da ake bukata mutum ya gane menene illansa ya san ciwonsa duk wanda aka san ciwonsa to ya an samu saukin an samu makama yawa to amma idan mutum shi kansa mai ciwo ne bai san yana da ciwon ba ai bugagge ne bugagge ne tunda ko asibitin aka zo da kai lallaka akwai makakama ne za a tattaba ka ga kana motsi eh in aka kasa sai a nema ya ce to a yi masa fes menene kuke cewa sai a danna masa allura ya dawo bai dawo ba sai a taba in yana da hankali ya ce ina kake jin ciwo haka za tambaye shi ina kake jin ciwo shi zai faɗa to in yadda ku kuma ba abin da ya faɗa ai dukan kare sai dai a yi ta jajjagula shi tukuna a ɗan gane baka ji a in aka yi accident idan ka ji mai ihu to wanda baya ihun shi ake ɗauka saboda ya daku wanda baya ihun shi ake ɗauka mai ihun jinkirta mar ake domin yana da hayyacinsa da sauransa eh bai daku ba to haka abun yake to kaga kun waɗansu mai ihun ake bi to ko ba haka bane kamata a ka'idan rashin lafiya Allah kiyaye to shi ma kaga komi sai an nuna wa mutum ya gane in ba haka ba ba za a gane ba kuma ilimi ne da ilimin kuma za a tafi a fito da abubuwa Allah ya taimake mu da'imal ukufi zai zamo idan mutum ya kasance mashgulan bi huzuzi wa shawati to ya zama da'imul ukufa ala tahsili aw tsarihi min mali duniyahu mai yawan tsayuwa ne ko da ala tahsili aw tsarihi akan me yake neman samu min mali duniyahu daga dukiyar duniyarsa la yaltafitu ila Allah baya waiwaye zuwa ga Allah kaga wannan an shiga bala'i wala yalimu bihi kuma bai tare da shi ba fa hadha huwa al-bu'du wannan nisa kenan an nisbata ilallahi ta'ala baka samu nisba wajen Allah ba Allah ya kiyaye mu dama ba ba a neman nisban in aka ce kamar yadda na faɗa na baya karka yi tsammanin qurbul musafati ne ko qurbul ittisali a bal qurbun nisbati to qurbun nisbatin kuma idan aka rasa shi to ka rasa abin da za a amfani da shi la yaltafitu ila Allah wala fa hadha huwa al-budu an-nisbati wa laysa al-budu ha huna budu al-musafati ba ana nufin wannan nisan ba kuma ta karaba ilayya bu'udu ko kusanci nisanci to shi ma anan ba muna nufin walaisa bu'udu hahuna ba wannan nisan da ake nufi shine bu'udul musafati ba ba shine nisan tafiya ba fa inna zatal aliyya domin zatal aliyya jallat ta ɗaukaka wa taqaddasat ta tsarkaka an yakuna baina hawa baina shay'in halaktahu musafatin ubangiji ya ɗaukaka ya buwaya ya tsarkaka a ce a tsakaninsa da abin da ya halitta akwai wani distance eh taktabil infisar wanda za a ce akwai lokacin da baya tare da Allah babu abu babu babu abin da Allah ne ya yi shi baya tare da abin eh baya yiwa ba Allah yana wani guri shi yana wani guri bane ba haka bane wakaza haka nan tajallat wa taqaddasat ubangiji ya tsarkaka ya ɗaukaka an ya kuna laha itisalin bishayin wanda a ce zai sadu da wani abu wannan duk korewa ake shi yasa shi tijani radiyallahu ta'ala ne ya faɗa cikin risalatul imtinan ya ce dukkan malaman nan ya ce wallahi ba dan Allah suke nufi ba su ce Allah yana nan ce Allah ba shi ne kaza ba ba shi ne kaza ba ya ce wallahi ba dan Allah suke nufi ba da dukkan sai sun shiga wuta to karatun ne ba zai yiwu ba sai ka faro shi da haka saboda ba yadda za ka yi ka tura wa mutum karatun ya gane sai an tura wa mutum a hankali ana shigar da mutum tukuna sai ya samu waida sai ya budu sai ya gane wani kuma Allah ya bashi tuntuni to amma ba su suka fiyawa ba wanda ba sa ganewa da wurin su suka fiyawa eh eh sai an fara maka da ƙajiran wa maridan wa aliman wa hayya a ce maka annafsu alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal muhadasatu wal muhalafatu wa wa haka sai an rarraba ma tukuna zuwa hada maka su waje daya wanda in ba hakan aka yi ba ka gane tsakanin Allah da wani halitta abu ne guda biyu ga Allah ga wanda ya yi shi to sai an tafi akan haka tukunna shi kuma nuna masa Allah ne ya yi shi sai kuma nuna masa ba su rabu da Allah ba a ko ina kana tare Allah yana ganin ka aina ma ta kunu ya da rukumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyadatin eh aina ma ta kunu ya da rukumul mautu kaga idrakin nan gashi nan dai abubuwa daban-daban wanda za a zo a dinga nuna maka gashi nan kuna haɗe kuna haɗe kuna haɗe da kamar kun rabu amma kuma ana nan na'am waka za ta an ta kuna an ya kuna laha ittisalin bi shay'in ya zamo an samu ittisali da wani abu bal alwujudu kulluhu halitta gaba ɗayanta fi ƙabdatihi yana cikin yamkin Allah ne yanzu a duniya muke ko kuma a lahira duk halittar da ke duniya a cikin ƙabda a cikin mai ciki an yadda to akwai wanda ba tare da Allah to kaga a yadda wani yake gani ba haka ba ne yana ganin Allah da wani abu ne daban shi kuma yana nan a wani abu wanda fi ƙabdatullahi ne karatun idan aka ana warware shi gwargwado watakila za a gane amma wuyan ganewansa yana da yawa wuyan ganewansa yana da yawa ganewansa ka gane Allah komi fi ƙabdatihi in haka ce fi ƙabdatihi babu wani abin da baya tare da Allah babu abin da baya tare da Allah wawa fi ƙabdatihi kenan ƙabda in aka ce danka yimki kamu kana tare ai wanda aka kama shi ai yana tare da wanda ya kama to ma'ana Allah kenan to shi kenan bayna yadayhi komi yana gaban sa ne duniya da lahira da wanda ma baka san shi ba duk yana gaban Allah ne subhanahu wata'ala min nash'atil ula ila abadi tun daga yadda aka yi ka har zuwa abadan baka fita baka isa ka fita daga saijira na ubangiji ba walau lahazatin wa kullu wahidin min al-khaliq kowane ɗaya daga cikin halitta wannan anibihim ahlul bu'udi abinda muke nufi wanda suka yi nesa anillahi ta'ala almashguli na bi shawatin wanda kaman kana ganin su an sake su ne kaman yahudawa shedanun duniya wanda su iya tunanin su kaf ga baki daya ba Allah su suna bautan shedan ne bautan shedan din nan kuma suna yin mitin ne mitin din nan ana yin sa a april ne a april din nan wata sati biyu ake yi mitin din kuma ana yi ne a duniya duk duniya ba ko ina ba ne sama da mutane biyu za su iya zuwa a ƙasa a cikin wannan mitin din mitin din kuma a tsirara ake shiga in an shiga shedan zai musu tajalli ya bayyana ya faɗi abin da yake so a yi a duniya saboda duk wani isa matuƙa na saɓon Allah to shi ne ake yi duk abin da ka sani shi ne za a dinga yi wannan da shi ne yake ba da nashi umarnin duk effort ina jin a california ake ko? italiya italiya ne ko? ko italiya ko california a april duk shekara za su yi wannan mitin din to sai wanda ya isa su ne suke sarrafa duniya su ne suke sarrafa duniya Allah yana yi su kuma suna yaƙan shi to su Allahnsu shine Iblis saboda haka idan aka yi mitin din na sati biyu to shine duk ƙasan duniya da kake gani ake tura maɗigo a yi ta ƙoƙari sai an yi to aikinsa ne to wannan mitin din su kenan da in suka fito wannan shekaran kamar yanzu da suka fito to me na su tunkari duniya kuma da shi aikin su kenan to an baza su in an baza su su ne secret society din nan cultism wata tsiya wata tsiya in ka zo wannan level din to sai ka matsa ka ci gaba in ka zo wannan sai ka matsa ka ci gaba in ka zo wannan sai ka matsa ka ci gaba to wanda bai kai tafiya a cikin su ba baka isa kai jayayya da shi wanda ya kai wani kujera in ka taba shi zai wargaza ka kuma su hadafin su su mayar da kai ka dawo almajirin su ne memba duk abin da za a yi to shi yasa rabbana la tuzighi qulubana ba'da iz hadaytana to wannan nurani asma nurani shine yake canza su ba za su iya komai da kai ba amma in sako-sako kake kawai duniyan kasa a gaba to sai inda ka sarrafa ka kafin ka ankara ka tafi kuma baka isa ka fita ba in ka zo fita kana son ranka za ka mutu za su kashe ka dole amma duk abin da kake so in an fara tafiya wannan babu ja baya su ne to haka abubuwan suke to to kaga su wa'inda duk suke wa'innan labarukan asari masu wa'azin ma sun fahimci akwai wannan? In ko ba su fahimta ba, to za su shiga cikin karafkan mutanen, kuma za a yi amfani da su da sunan addini, kuma za a shigar da su a yi ta tafiya akan da sunan addini, addini suke amma ana neman kamar masu taka annabi Muhammadu. Wannan duk yana daga ciki. Ai ba alama ba ne. ai ba alama ba ne to wannan ai duk wani abu na annabi muhammadu kasan babu abin da za a taba a duniya in dai aka in dai ba taba annabi muhammadu ba to za a samu sauki za a samu sauki amma in aka taba annabi muhammadu ba sauki ciki babu sauki e babu saboda ai an sani to yakin da shi ne ai sunansa hadi sunan shaidan modello sunaye ne biyu tajalli ne guda biyu ai sunan manzo Allah hadi shine mai shirarwa sunan shaidan kuma modello shine mai batarwa shi aikin da aka sa shi kenan ya batar to dole a yi gumur dole to idan akan ana su an laikai da yawan mutane ba su ma fahimci ina ne aka sa kai ba tukunna shi yasa wannan rike carbin mu yi ta fama Allah ya zuba mu a cikin wani irin zubi ne kuma manufan kenan ba za su ga ga abin da ya faru ai na faɗa maka lokacin da na yi asibiti ɗaya daga cikin doktoci daga jan kwano abin da ya zo ya same ni a nan a waje muna tsaye ya yi haka haka yadda ka ga hakan nan ya tambaye ni ya ce ni maye ne na ce masu ni ba maye ba ne sai ce a cikin cultism wanne nake ciki na ce ba na ɗaya sai ce to wallahi ba za mu barka ba wannan ba wai turowa ko wani abu ba a gaba da gaba ya ce wallahi ba za mu barka ba na ce ba komai karka damu wannan shi ne to mutanensu ne a ƙa'idansu su in ba mutum ya kai mayi ko wani abu ba to ba zai shiga musu harkarsu ba saboda sun rike harkar lafiya sun shiga noma duk su ne a ciki idan ba ka cikin lamarinsu za su yi maka abubuwa daban-daban sai dai ina ya rabbaniya in ka kai kana ta fama a wajen Allah a kyale ka amma in da ka yi nisa a to baka isa ba kuma suna cikin ka sai dai su kyale ka dan dole bayan da su yi wannan shine fa abubuwan to in mutum ya duba abinci ne dole sai da shi sannan lafiya dole sai da shi a kaga walhars wal me zina linnasi bi shawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddarati minan zabi wal fiddati wal hayl al musawwamati wal an'am wal hars zalika fatawa ya duniya to duk wani abun duniya yanzu ga maɗigo wanda shi ake sawa yanzu akwai ina ganin a cikin 'yan ƙwallon duniya wanne ne fi tsada na wani ƙasa ne wani ƙasa ne aka fi ɗaukar ƙwallo a duniya ne spain ne kasan saboda ne saboda daular musulunci da aka shigar da suka rusa ta saboda haka sai aka dawo da nan abdullahi dakhili shi ne aka shigar da su kurɗaba ɗin nan su ko ta ko ina aka sa ɗan ƙwallo ɗaya a awa ɗaya za ka ga yana samun kuɗin miliyoyi saboda a danna musulunci ko kuwa ne ake fada addini amma mutum bai sani Allah ke sai Allah ya kai mutum wani lokaci sai ka je kai kai kana wani abu nan in aka maka tambaya ɗaya sai ganka kawai ga hoto a fili baka san komai ma abin da ake nufi ba ma tukunna balle ka tsaya kana man tunanin wai kana neman ka gyara akida abin da ma ake nufin da kai a duniya ma baka san shi ba tukunna duhu ne ke dukan duhu amma kana ta kafirtar da mutane kana ta kafirtar da mutane kana ganin wai kai ne shirye wa mu yashi buna nan mu yusi nuna suna kuma ba haka abin yake ba haka abin yake ba Allah ya kare mu wa kullu wahid min al khaliqi wa ana nabi al budi an la mashghuluna bi shahawatihim wa agaradihim ka gani sun shagala bi shahawatihim da sha'awarsu a garadihim da gardu fa hum fi jami'i taqallubatihim dukkan su sani ko ba sani ba bayyana yadda haƙƙi subhanahu wa ta'ala suna gaban Ubangiji ne. Man masha minhum, masha bai na yadda haƙi, waye zai tafiya bai tafiya a gaban Ubangiji ba ne, haisu ma masha duk inda zai tafi, wa man sa'a minhum kazalika, wanda ya tafi haka, wa man jalasa minhum kazalika, wanda ya zauna a gaban Ubangiji, jalasa bai na yadda haƙi, yana gaban Ubangiji ne, haisu ma jalasa duk gunda ya zauna. wa man raqada minhum raqada bayna yadil haqi inda mutum zai kwanta zai kwanta ne huwa bayna yadil haqi kaifa ma raqada koyaye ya kwanta wal hasil minhu wannan abun haka yake man taharraka taharraka bayna yadil haqi in za ka yi motsi za ka yi motsi ne gaban ubangiji wa man sakana minhum sakana bayna yadil haqi in za ka zauna za ka zauna ne wa inna ma hum amuna an haza duk sun makance ba su san wannan ba wa fi hadal maidan a wannan fagen alkafiru kaga daya wal muslim wal muminu was siddiqu wal qudubu wal rusulu wan nabiyyu wal malaku kullum ala haddi sawa'i fi hadal maidan kowa yana qabdatullahi ne eh da kafirin da musulmin da muminin da siddiki da wane ne da kuduri da annabi da mala'ika dukka fi qabdatullahi ne suna cikin qabdullahi ne laisa ahadin minhum bi akhas min al-akhar ba wani wanda aka fitar da shi wanda yake yana wani guri a'a manufan da ake da shi yana cikin manufan kuma a hakan ake illa ila anna man kana min as-siddiqin sai dai wanda suka kasance daga cikin siddiqai wa ma wara'ahum da wanda suke bayan su in ka shafa lahum zalika su an nuna musu abin da ake ciki suna ganewa fara'ahu iyanan suna gani kuru-kuru suna gane menene manufan Allah menene manufan Allah eh siddiqai ai ai kaga يا أيتها النفس المطمئنة ارجي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة كذا نفس تنا ده هوا بقوي ne وما أبرئ إن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء kaga mataki na farko la uqsim bi yawmil qiyamati wa la uqsim bin nafsi allawama wa ma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa anil hawa to yayi wa nafsul mutma'inna to wannan siddiqai daga kansa suke fara amma duk duniya wayannan matakai guda uku suna ciki tukunna amma shi siddiqi tangaran yake yana gane komai daga Allah yana gane komai daga Allah ka sa shi a cikin kujeran tun daga ummuhu siddiqa daga kujeranta sai annabta ai sai da tuna to ai wannan kujeran siddiƙiya ne to wannan siddiƙiyan ai an wuce waɗansu kujera nafsul amara nafsul lawama hawa mutu ba to sai ka tsallake wa'innan in ka zo to nan ka samu itma'inna to kowa yana cikin nan ne to kaga an mu an haza wa jahiluhu sun makance kuma sun jahilce fa'adu jami'an hadal mashhadu haqqahu kowanne sai ya bawa dukkan wata mashhadi haƙƙinta wal ammatu ammawa ammu sun makance an hada akan wannan wajahilu kuma ba san shi ba sune maratib ukun nan fa adbaru an Allah ta'ala sai suka je baya wa Allah bil mu'anaqati agaradihim kawai sai suka rungumi sha'awan su wa shawatihim bi mutabati hawahum kawai ka ci ka more ka yi sarauta ka yi kaza ka yi kaza shi ne tafiyar lakin lahum uzurun fi haza akwai uzuri cikin wannan fa inna safawatul ulya amma su tsarkaka madaukaka mina siddiqina daga siddiqai ila rusul zuwa ga annabawa a garaka anhumul hijaba an nutsar da wannan hijabin gabanin su fatajalla lahum fatajallallahu lahum sai ubangiji ya musu tajalli iyanan suka ganshi kuru-kuru suka gane fa inna man tajallallahu lahu domin duk wanda Allah ya masa tajalli hatta ra'ahu har ya ganshi lan ya kadar an yaltafi ta ila gairi bai isa ya waiwaya ga wani Allah ba saboda an yi masa an gama da shi walam ya kadar an yansarifa anhu bi shay'in bai isa ya juya baya ga barin ya kalli wani abu ba Allah ba wata harahu zalika tajalli to wannan tajallin da aka yi shine tsarkakansa min jami'i huzuzihi daga dikin hazzin sa wa shahawati da shawansa yuqalu fi isharatin ana faɗa cikin ishara an subhanahu wataala man kashafa lahu an sifati duk wanda na yaye masa sifa ta ya ganni alzamtuhumul adaba to zan azita shi da yi mun ladabi zan lizimta masa ya yi mun ladabi ya gani ai ya gane yawa wa man kashifat lahu an zati wanda na ne masa kashafi a zati na alzamtumul adaba zan halakar da shi zan halakar da shi ai zai ga abin da baya zato kuma zai halaka zai kare ta zai ga Allah ba haka bane zai ga Allah ba haka bane ba zai gane Allah ba zai ki to alzamtumul adaba zan halakar da shi wal istihlaku qalu sai suka ce inna hadha al adab wannan halakan kuwa gayatul arab shine manufa wal matsalubu wal matsalubul abidi shine kuma maneman bayi fa innahu ghayru usulin amma ko ba saduwa bane fa innahu ainul usuli shine ainihin saduwa kenan zan yi bayani akai ina da alkawari ne yanzu Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya taimake mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai na koma baya kaɗan sai karatun ya dawo yanda ya kamata insha Allah saboda nan na san ba a gane manufan inkishafi sifa inkishafi zati za a yi hakan insha Allah in muna cikin rayayyu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار اللزم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في يدك يا غني أحد سبحان ربك الحمد لله الفاتح جابنا موتى السلام عليكم